وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'adu assalamu alaikum godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda da ikonsa da yaddarsa ya bamu dama muka zauna a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambatonsa da masallacin ibini taimiyya da ke kan titin sila katagun a nan garin azare inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi da ke gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da kamsu mi'a siffa min siffati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato siffofi guda ɗari biyar daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mawallafin littafin shine Ahmad Mustapha Qasim Ad-Dadawi mun fara karatu a satin da ya gabata akan adabuz zawaj inda hu sallallahu alaihi wasallam wato ladiba na aure a wajensa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam menene laduban aure a wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa da muka buɗe babin a wancan karan mun yi magana akan cewa aure shine sanadiyar wato samun wato tsatsu da Allah maɗaukakin sarki ya alkawarin cewa zai rayar da wannan duniyar zuwa wani adadin shekaru da Allah ɗin maɗaukakin sarki ya so. amma duniyar ba za ta rayu babu komi a cikinta ba dole sai da wa ‘ya'yan Adam a ciki sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari sanadiyar auratayya shi ne za a samar da ɗan Adam ɗin tun daga kan annabi Adam alaihi salam da Allah maɗaukakin sarki ya ce huwan da zai kalaka min nafsin wahida waja'ala lahu zawjahu liyaskuna ilaiha Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya halitta ku daga ran nan kwaya ɗaya tallintal sannan sai ya halitta masa wato matarsa daga jikinsa domin ya samu nutsuwa zuwa gare ta kuma da ya ce ya ayyuan nasu inna khalaqnakum min zakarin ko kuma ya ayyuan nasu inna khalaqnakum min nafsin wahida minan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halitta ku daga ran nan kwaya ɗaya tallin tal ita ce ran annabi Adam alaihi salam sannan kuma ya halitta mata wato matarsa wato daga jikinsa shine wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasira sai Allah madaukakin sarki ya tayar da mazaje masu yawa wani sa'an da kuma mataye iji Allah madaukakin sarki sallah ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke hada junan ku da shi sannan kuma ku kiyaye wato zumunta inji Allah madaukakin sarki a wani wajen Allah madaukakin sarki yace wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa atamina ne shi Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku wato matayenku daga jikinku sannan ya sanya muku daga jikin wannan matayen naku bani wato ‘ya'ya wa hafada da kuma jikoki wa razaka kun mina ba sannan kuma ya azurta ku daga daɗaɗen abubuwa sai Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ce fa bi ni'imina ne afabil ba'ili afabibba'il yu'minuna wa bi ni'matil lahi hum yakfurun shin yanzu da barna ko da karerayi da su dinga yin imani sannan kuma dangane da ni'imomin Allah madaukakin sarki wato sai su dinga ni ƙaryatawa iji Allah madaukakin sarki a wani wajen yace huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihira wa kana rabbuka qadira Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci dan adam minal ma wato daga ruwa sai Allah maɗaukakin sarki sai ce faja'alahu nasaban sai Allah ya sanya shi ya zamo mai dangantaka mai dangi wane danginsa ne ko abin da ya kama da haka wasu hiran sannan kuma ya sanya masa mi sarkai cewa wane sarkinsa ne ya aura daga wurinsa ko kuma ya aurar masa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kana rabbuka qadira lalle ubangijinka ya kasance mai iko ne akan komai to shine aure shine hanya ɗaya kwaya tal hanya ɗaya kwaya tal hanya ɗaya ƙwaya ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari wato na samun wato tsatso duk wanda za ka yana cewa wani kawuna ne ko wani baffana ne ko wani abin nan to sanadiyar wato auratayya ne shi yasa da za a ce babu aure a tsakani aka samar da wata zuriyar sai ka ga zuriyar ba ta da wani tasiri ba ta da wata daraja ko abin da ya kama da haka kuma shine hanya ɗaya ƙwaya ɗaya tallin da a hikima ta Allah maɗaukakin sarki ya halitta wa ‘ya'yan Adam wato sha'awar wato junansu wato maza da mata, to ta hanyar aure ne Allah kawai ya halitta cewa ɗaya daga cikinsu zai iya biyan wato buƙatarsa, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki da yana faɗan siffofin bayin Allah na ƙwarai waɗanda suke tsaye da sallah ba tare da mi wargi ba, Allah maɗaukakin sarki da yake cewa abin da menene wallazina hulli furujin hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum Allah ya ce su ne waɗannan da suke kiyaye wato al'aurorinsu sai dai akan matayensu ko kuma abin da damusu wato ta mallaka. Ijo Allah maɗaukakin sarki to shi ne hanya ɗaya tilo da Allah maɗaukakin sarki wato ya ƙaddari cewa ɗan adam su dinga biya wa wato junansu wato buƙatu. In ba a manta ba a satin da muka gaba mun faɗi siffa ta ɗari uku da tamanin da bakwai daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu an yuhdiya li fata idza tazawwaja cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so a yi kyauta a budurwa wato idan ta aure cewa daman ɗabi'a ce ta manzon Allah kyauta shi sallallahu alaihi wasallam amma da yana so idan budurwa aka, aka mata aure wato a mata wani kyauta wani abin nan kyauta wata taban wanda la'alla hakan din zai shajja'a ta a wajen zaman gidan mijin ko abin da ya kama da haka wallahu ta'ala a'ala sannan mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ulil mutazawwij bi barka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a ga wanda ya aure din bi barka wato yana masa wato addu'a ta albarka kamar yace barakallahu lak wa alaika wa jama'a bainakuma fil khair cewa Allah madaukakin sarki yayi maka albarka sannan Allah madaukakin sarki yayi albarka akan ka sannan kuma ya hada tsakaninku da kai da matar wato wajen alkhairi haka manzon Allah yake faɗa ko kuma ya ce barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a waɗanda suke wato aure in ma mutum ba zai faɗa da larabci ba sai ya faɗa da hausa Allah sanya albarka Allah ba da zaman lafiya saboda ita addu'a tana tasiri a cikin abubuwa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yake cewa ma yanfa'ul hazaru min alqadar addu'a yanfa'u ma nazala wa ma lam yanzil cewa alkariya da ake yi cewa baya amfanarwa alhirzi da abinda bahaushe yake kiransa hirzi baya amfanarwa wajen kaddara iji manzon Allah addu'a ce take amfanin abin da ya sauka da abin da bai sauka ba idan mutum yana yin addu'a addu'arsa tana tashi sama kaddara kuma tana saukowa daga sama sai addu'arsa sai ta hadu da kaddara sai su yi kokuwa sai addu'a wato ta rage masa wato ƙarfi sannan kuma addu'o'in bayi suna tasiri a rayuwar wato ‘yan uwansu ni wato bayi a babin musali da haka shi yasa sunna ce ko ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutum ya aure yana masa addu'a da albarka Allah ya sanya albarka a cikin wannan auratayyar wato tasa sannan mala ya ce kana yanha an tazawwijil fatat wa hiya kariha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ƙi a aurar da budurwa alhali tana ƙyamar mijin da za a aurar da ita zuwa gare shi wa kana yukayyiru alfatat almukriha ba'da azwaj sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada zabi a budurwar da aka aurar da ita alhali tana ƙin mijin yana bata wato zabi shin za ta zabi ta zauna da mijin ko kuma za ta zabi wato a raba auren idan ta zabi raba auren sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba saboda tubalin zaman aure wato shine soyayya kamar yadda muka faɗa har ma muka karanta hadisi manzon Allah ya ce la ara lil mutahabbaini illa nikah a wata ruwayar yace la ura lil mutahabbaini illa nikah ba komi nake gane wa masoya ba sai aure ko ba komi ake gane wa wato masoya ba wato shi aure saboda jikon zamantakewar aure wato shine mi soyayya shi yasa Allah madaukakin sarki yace fanki huma dabala kuminan nisa'i masana wa salasa wa ruba fa in kiftun Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ku aura abin da ya muku dadi iji Allah madaukakin sarki shine ma dabala kuminan nisa masana bibbiyu wa salasa ko uku uku wa ruba ko furfudu Allah ce wa in kiftun Allah ta'dilu idan ku gaji tsoron ba za ku iya yin adalci tsakanin mata biyu ba ko uku uku ko furfudu ba sai Allah madaukakin sarki yace fa wahida to ku auruwa to kwaya daya iji Allah madaukakin sarki da haka to tubalin auratayya shine soyayya har mun kawo ma hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ba wa wato budurwa wato zaɓi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazawwajul bikra hatta tasta hatta tasta'zina ba a aurar da budurwa har sai an nemi wato izininta sai ya ce kada ku yadda ku aurar da budurwa har sai kun nemi wato izininta sai ya ce wala tuzawwijul ayyam kada ku aurar da bazawara kuma hatta tusta amara wato sai an umarce ta sai an ji menene wato mi abin da ta kunshe a ranta kalu sai sahabbai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ita budurwa ai innaha tastahi ai ita tana jin kunya ba za ta iya yin bayani ba ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce fa iznuha sukutuha izininta wato shine shurunta idan aka tambaye ta wane ya turo neman izinin aurenki mi kike gani idan ta ja bakinta ta shiru to alama ne la Allah tana son sa kunya ne ta hana ta mi ta bayyana irin wannan amma idan ta nuna cewa ta ba ta so shikenan sai a rabu da ita azabu bukari sai dai Allahumma illa idan ana gano mata wato wani alkhairi a ba ta wato shawara idan ba son sa ne ba ta yi ga baki ɗaya ba la Allah wani ɗabi'u ne bai mata ba nasa to a irin wannan sai a ba ta shawarwari dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafriqul mu'minu mu'minatan in kariha minha kulkan radiya minha akar cewa mumini baya kyamar wato dan uwansa ko yar uwansa wato mumina in ya kyamaci waɗansu ɗabi'u nata to akwai waɗansu ɗabi'u nata da zai yarda da su iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kuma ba kowa ne ya cika wato goma ba kowa tara yake suka ce mallazi yurda sajayahu kullaha kafal mar'u na balan an yu'idda ma'ayubu wai mallazi wane ne yurda sajayahu kullaha za a yadda da ɗabi'unsa gabaki ɗaya a ce ɗari bisa ɗari cewa kowa ya yadda da shi babu shi amma suka ce kafal mar'u na bada ya isa ya zamo ɗaukaka ga mutum an yi idda ma'ayubu a ƙididdige wato laifuffukansa har in za a ce laifinsa kaza ne kaza ne kaza ne to ya ishe shi ɗaukaka matsalar a ce an kasa ƙididdige laifuffukansa ne an ce laifin kaza laifin kaza an ƙirga an ƙirga an je kaiwa ƙarshe amma har in za a je zuwa ƙarshe to wannan ya ishe za mutum wato ɗaukaka hatta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yabe shi da yace wa innaka la ala kulqin azim har yanzu waɗansu suna cewa manzon Allah din ba akan ɗabi'u kyawawa yake ba ballantana kuma wani wanda bai kai manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallam da haka to idan ba kyamarsa take ba zai a bata shawara a babu misali a sannan malam yake cewa a siffa ta 390 kana ya adulu baina nisa'ihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana yin adalci wato tsakanin wato matayensa kamar yadda muka faɗa wancan satin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana yin adalci a tsakanin su har ma idan yazo yayi rabo a tsakanin su sai ya ce Allahumma haza kasami ya Allah wannan shine wato rabona fi ma amlik cikin abin da nake mallakansa fala talumni fi ma tamliku kada ka zarge ni cikin abin da kai ne kake mallakarsa wala amliku ni bana mallakarsa menene wannan wato soyayya kenan a wata ruwaya da ce na cewa Allahumma haza ma a iko Allah wannan shine nake da iko a kayinsa wala tu akizni bima la a iko kada ka kama ni da abin da bani da iko a kansa me abin da bashi da iko a kai wato shine soyayya daidaita soyayya tsakanin mata kamar yadda muka faɗa har ma muka kafa dalili da faɗin Allah madaukakin sarki da yace walan tasadiu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum wala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqa cewa a babin misali Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za ku taɓa haɗa soyayya tsakanin mataye ba ko da kun yi kwaɗayin haka amma kada ku karkata dukkanin karkata ku bar ɗayar kamar cewa ratayayya ita ba bazawara ba ita kuma ba mai miji ba iji Allah maɗaukakin sarki har ma muka faɗa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yana da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗayar to zai tashi a ranar tashin alkiyama wato gefensa wato mi a shanye kamar yadda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa wato a cikin wannan hadisi shi yasa ake so mutum yayi adalci wato tsakanin matan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin adalci din kuma mun tsawaita bayanai cewa manzon Allah kowace yana raba mata wato kwana wato mi iri ɗaya ne Allahumma illa irin su sauda bintu zam'a da ta sarayar da kwananta wato a Aisha a lokacin da ta manyanta ta ga cewa hankalin manzon Allah ya fara kawwa daga gare ta sai ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana so ta z- kasance daga cikin jerin gwanan matansa a aljanna don haka kawai ta ɗauki kwananta ta ba wa Aisha maimakon ranar da zai zo kwana ɗakinta manzon Allah sauda bintu zam'a sai ya wuce sai ya tafi ɗakin wa Aisha a lokacin kenan Aisha tana da kwananta tana da kwanan wa sauda kuma wannan umarni ne na Allah madaukakin sarki da yace wa in mar'atun kafat min ba'liha nujuzan aw irada fala junaha alaihi ma an yusliha bainakuma sulh was-sulhu khair duk matar da ta fuskanta daga wajen mijinta nushuz ko kuma kau da kai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce babu laifi a tsakaninsu su sulhu su zauna su magantu ta ɗauke wani daga cikin haƙoƙinta da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa don ta zauna dai a ƙarƙashinsa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sulhu kair wato sulhu wato shine mafi alkhairi iji Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai adalci tsakanin mata bayan na kwaban sunansa na raba kwana akwai adalci tsakanin mata wato na mu'amala tsakaninsu duk da dai shari'a bata dora masa ba dole idan ya shiga wannan ɗakin idan ya yi mu'amala da wannan matar ita ma waccan matar wato sai ya yi mu'amala da ita amma dai malamai sun tattauna cewa haƙoƙin mu'amala na mace akan mijinta yaushe ne waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa duk wata hudu tana da wannan haƙƙin mu'amala na miji kar ya juya mata wato baya suka kafa dalili da faɗin Allah maɗaukakin sarki dangane da waɗanda suke yi wa matayensu wato ila'i da Allah ya ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ata ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'ul alim Allah ya ce yana ga waɗannan da suke yi wa matansu ila'i haka sai ƙiƙi haka saɗaɗa sai mutum ya ƙaurace wa matarsa ya daina kula ta la'alla tana uwar ɗaki shi yana falo la'alla tana kan gado shi yana kan tirisita to Allah ce duk wanda zai yi haka to tarabbasu arba'ata ashhur su zauna wato tsawon wata hudu kar mutum ya wuce wata hudu sai Allah ce fa in fa'u idan suka dawo suka kwatsa suka ci gaba da ma'amala sai Allah ce to fa inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai sai Allah ce wa in azamu dalaka idan kuma saki yake nufi yana so zai sake ta ne amma sai yake mata irin wannan walakancin sai Allah ce fa inna Allaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne sannan kuma Allah masani ne da wannan nema waɗansu daga cikin malamai suka ce mace tana da haƙƙin mu'amala a wajen mijinta duk wata fudu sau ɗaya kadda a wuce wata fudu waɗansu kuma suka ce a a haƙƙin mu'amala namiji da mata shine wato duk tsarki duk sa'ilin da ta yi al'ada ta al'adarta ta ɗauke tana da haƙƙin wannan mu'amala ɗin saboda shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ce yas'alunaka anil mahid qul huwa azan fa atazulun nisaa fil mahid fala taqrabuhunna hatta yadhkurna fa idza tadharna fa'tuhunna min haisu amarakumullah inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutaakhir Allah madaukakin sarki yace suna tambayan ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil mahidi dangane da jinin al'ada da yake zubowa mata sai Allah ya ce kul ka faɗa musu ya kai manzon Allah huwa azan kazanta ne wannan jinin al'ada fatazulun nisa'a fil mahidi ku nisanci mata a kwanakin al'ada fala ta qarabu hunna kada ku kusance su hatta ya daukurna hasi sun yi tsarki sai Allah ce fa iza ta harna idan matan nan suka yi tsarki to fatu hunna min haisu amarakumullah ku zakke musu ta yanda Allah madaukakin sarki ya umarce ku inna Allah yuhibbut tawwabin lalle Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin sannan kuma yana son masu yawan wato mi tsarki da wannan suka ce to duk tsarki idan ta yi to tana da haƙƙin cewa miji zai yi mu'amala da ita sai dai inda wani dalili wanda na Allah ko a wurinsa ko a wajenta na wani wato jinya ko abin da ya kama da haka waɗansu kuma suka ce a'a duk kwana fuɗi ce take da haƙƙin wannan mu'amala cewa take da haƙƙin wannan mu'amala sai suka raba cewa yanzu idan su su fuɗi ne a wajen wato mijinta a wajen mijinsu kowace tana da kwana ɗaɗɗaya dole idan aka zago kanta na kwana fudu ranar kwananta to a wannan kwanar wato tana da wannan haƙƙin mu'amala ɗin suka ce ko da ita kaɗai ne ko a wajen mijin idan aka yi kwana ɗaya aka yi kwana biyu aka yi kwana uku to a na fudu tana da haƙƙin wannan mu'amala ɗin Allahumma illa sai dai in an samu wani uzuri wanda shari'a wato za ta yarda da shi duk wannan dai malamin sun yi maganganu akan abin da yake yana daga cikin al'adalu bainal zaujat wato adalci wato tsakanin mata kada a bar daya kal mu'allaqa ta zamo kamar ratayayya kawai ai ta amfani da daya ko daya ita ce kawai yar goshi ɗayar kuma tana nan kawai sai dai ta dinga gani kawai ana yi wala Allah irin wannan ya sabbaba mata ta je ta aikata abin da ba shi kenan ba hakan din kuma sai ya zama laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka akwai al'adalu bainal zaujai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana yake cewa wa kana iza arada safara a gaba ta 391 kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi tafiya to a qarra bainan nisa'ihi manzon Allah din yana yin abin nan ne menene za a ce menene dattin ke ƙuri'a yana yin ƙuri'a ne tsakanin matayensa sallallahu alaihi wasallam zai yi ƙuri'a wadda ƙuri'a ta faɗi a kanta ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zaɓa kamar yadda Aisha matar manzon Allah in ta rawaito hadisi take cewa idza arada safara idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufin tafiya to a qarra baina nisa'ihi zai yi ƙuri'a ne tsakanin matayensa fa ayyatuhunna karaja sahamuha kowace ce daga cikinsu rabanta ya riga ya fito to safara ma'aha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafiya tare da ita kowace ce malamai suka ce yadda manzon Allah din yake yin ƙuri'a din zai zo ya rubuta wato ban sunansa wato sunayen matayen ne da kuma ƙuri'ar wato a jiki wanda sunanta ya faɗo kan wannan ƙuri'a din ta zaɓa da ita manzon Allah zai tafi ya zo ya zuba a kwano ko ya zuba a gabansu su zo su ɗauka ɗaya bayan ɗaya matan nan nasa guda tara ko matan nan a basu guda tara sai wanda ta ɗauki tafiya da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi shi ba yana tafiya da kullun da amarya ne a bar uwar gida kuma da yara ba amma Allahumma illa idan ita uwar gida ta ce ni kan wannan yawa yawan ya riga ya ishe ni gwara abin ni na zauna ni da yara na ina lura da su yafi in ya so amarya ku je ku kula yi da ita tafiye tafiya hakkinta ne ta riga ta sarayar miji ba zai zama abin mi tambaya ba a gaban Allah madaukakin sarki duk sa'ilin da mace ta sarayar da haƙƙinta in dai nata ne wanda Allah ya ɗora wa miji sai ta sarayar da shi shikenan wannan miji ba zai zama abin tambaya ba a gaban Allah amma idan ba ta sarayar ba shi kuma mijin bai bata ba to a irin wannan ne kuma zai zama abin tambaya a gaban Allah subhanahu wata'ala shi dai manzon Allah yana yin ƙuri'a a tsakanin matansa idan tafiya wato ta kama wacce ƙuri'ar ta faɗa kanta da ita ne manzon Allah yake tafiya sannan malam ya sake faɗa a gaba ta 392 wa kana idza tazawwaja bikran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya auri budurwa a kama inda hasaba'a yana zama ne a wajen ta kwana bakwai sai ya ce wa kana idza tazawwaja sayyiba idan kuma ya auri wato matar da take wato bazawara ne sallallahu alaihi wasallam to a kama inda hasalasa yana zama a wajen ta ne wato kwana uku kenan idan ya auri budurwa sallallahu alaihi wasallam yana zama da ita wato kwana bakwai a cikin ɗakinta malamai suka ce dalilin da ya sa manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam wato yake yin wato haka ba komi bane ba saboda ita budurwa a lokacin da aka aure ta tana buƙatar wanda zai na ebe mata wato kewa ita kuma bakuwa ce a zamantakewar wato gidan miji dole tana buƙatar wanda zai na nusar da ita ko abin da ya kama da haka sabanin ita bazawara ta riga ta saba damun ta yi zama a wani gidan sannan kuma in an aure ta ma ta zo ba ta buƙatar wani abu Allahumma illa sai dai wato dan ba. sanadiyar haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin haka kuma ya sunnantawa wato al'ummarsa cewa wanda ya auri budurwa akan wato ban sunanta yana da wata matar sai ya ƙara budurwa to zai zauna a ɗakin budurwar kwana bakwai sati guda sannan kuma idan wannan sati ɗin ya ƙare sai ya raba wato kwana a tsakaninsu gwargwadon yadda su matan suka yi ittifaƙi in sun yi kwana ɗaɗɗaya kwana bibbi ko kwana uku uku a bisa shawarar kuma da ya ba su wannan haƙƙinsu ne in dai suka yi ƙayyade waɗannan kwanan ba zai ɗauki kuma kwanan wata ya ba mu wata ba idan ya ɗauki kwanan wata ya ba mu wata ba tare da izininta ba ya yi laifi Allahumma illa idan su ne suka daidaita tsakaninsu saboda waɗansu matan za ka iya samu cewa idan wannan tana al'ada za ta ce na baka kwanaki naka tafi ɗakin wance kana kwana ita ma waccan haka to idan suka yi wannan ittifakin a tsakanin su babu laifi amma yanzu idan ba da izinin ta ba dan tana al'ada sai ya ce bara ya tafi ɗakin yar uwarta ya kwana wannan yayi laifi zai iya zamowa abin tambaya a gaban Allah wa turanin tashin mi alkiyama hakkinta ne ya kwana a ɗakin ta koda ba zai mata mi ba wato ba zai mata wato komi ba kabata 393 malam yace wa kana yanha anil uzubati wattabaddul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana al'uzuba menene al'azab shine irin saurayi din nan ya zauna wato bai aure ba wani hadisi duk da hadisin malami suna cewa maudu abanni man sunansa da ifi ne yake cewa shirarukum uzzabukum shirarukum uzzabukum ashiraran cikin ku shine mi gwagwaran wato cikin ku waɗanda wato samarin da ba su da mi wato aure shi yasa ma da Sa'ad bin Ubada ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aw ba Sa'ad bin Ubada ba kai Usman bin Maz'un ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zai attabattul dan ibada zai zauna bai yi aure ba dan ya ta ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana shi ce a musulunci babu tabattul a wani hadisin manzon Allah ya ce la ruhubani ya tafi islam babu ruhubananci a cikin musulunci me ruhubananci shine mutum ya koma gefe ya ta ibada kamar yadda bani isra'ila suke yi su ne suka samu tsatso daga wajen mi fastocinsu sai kaga fasto ya zauna a ban sunansa a coci ba mata babu amma kuma sai ka samu masu zuwa sabis kuma bai kyale su ba a babin misali to a musulunci babu irin wannan liman zai iya mi aure ba zai zauna ce shi ba zai aure ba sai ibada zai na yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hana ba don komai ba saboda shi auren yana daga cikin wato cikar mi wato cikar kamala wato ta dan adam a babun musari kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka faɗa a hadisin can yake cewa a hassu amina ne shi ya mu ashara shababi man istala minkum alba'ata falyatazawwad sai ya ce fa innahu agaddu lil basari wa ahsanu mi lil farj domin aure shi zai kawo gintse wato ido sannan kuma shi zai kawo kariya a al'aura iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da an samu waɗansu daga cikin malamai waɗanda har suka koma zuwa ga Allah ba su yi aure ba amma abin da ya hana su saboda rubuce-rubuce ne da kuma yanda a lokacin sarakunan wannan lokacin suke azabtar da su kamar irin su abin da sunansa imamun nawawi mai abin nan riyadu salihina ko arba'unan nawawi irin su ibini taimiyya duk waɗannan ba su yi aure ba shi yasa wani malami ya rubuta littafi ya sanya masa shi ulama ul'uzza wato malamai waɗanda suke gwagwara allazina asarul ilma alan nika waɗanda suka fifita wato mi ilimi wato a bisa wato aure ya kawo su su wajen talatin da wani abu waɗanda saboda hidima a al'umma ya sa ba su samu wato sun yi aure ba a babin musali abu na gaba malam yake cewa a gaba ta 394 kana yakrahu al-mughalatu fi sadaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kin wato tsadatawa wato a wajen wato sadaki wa kana yanharu man yugali fi sadaq sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin tsawa a mutumin da ya tsadanta wato sadaki idan mutum ko shine mai aure ko shine mai aurarwa a babin misali sai abin da ya wuce kima manzon Allah yan har wato yana masa wato tsawa ba dan komi ba saboda almugalatu fi sadaq ko kufil muhur yana cire albarka wato a cikin wato auratayya kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka yace a'zamun nisa'i barkatun aisarahunna mauna matan da suka fi girman albarka idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ne waɗanda hidimarsu wato te sauki idi manzon Allah a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min yamanil mar'a yana daga cikin albarkar wato mace taf mine taisiru ki'ibatiha shine sauki wajen neman aurenta wa taisiru sadaqiha da kuma sauki wato wajen sadakinta iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka gajarta sadaki a cikin aure ko karantar da sadaki a cikin aure yana sanya wato albarka wato a cikin auratayya din tsarin ta sadakin kuma yana sa Allah maɗaukakin sarki ya cire wato albarkar wato cikin wato aure ɗin shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin wato alkur'ani yake cewa kaman mm, mm, mm, mm, shi a babin misali saboda shi sadaki ba shi da adadi wajen yawa ba shi da adadi wato wajen mi kaɗan a babin misali amma dai an fi so don mutum da ya yi shi wato sadda sadda shi yasa Allah madaukakin sarki yake magana akan waɗanda suka ba wa mata sadaki mai yawa kuma suke so da su sanja wata matar a maimakon su Allah ya ja kunnen su kada su karɓi komi daga cikin sadakin Allah ya ce wa in araftum istibdala zawjan makana zawjin wa ataytum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina Allah madaukakin sarki yace idan kuka yi nufin wato canja wata mata da wata mata wa ataitum ihda kunna qintara kun ba wa ɗaya daga cikin su wato qintar malume suka ce qintar shine malun kasir dukiya mai tarin yawa ya dauka ya bayar a mazannin sadaki sai Allah madaukakin sarki yace wala ta'khuzu minhu shay'a kada ku yadda ku karbi komi daga ciki inji Allah sai Allah ya ja kunnan su to duk abin da mutum ya bayar a babin sadaki ba zai karba ba komi wato yawansa idan ya dauka ya bayar idan Allah ya kaddari cewa shi mawadaci ne zai iya bayarwa mai yawa sai ya dauka sai ya bayar to kare karbi wato komi daga cikin sa shi yasa Allah madaukakin sarki ya sake faɗa ma dangane da waɗanda suke fakirai ko abin da ya kama da haka kar a ga fakirancin su a ce ba za a musu aure ba ko a ga talaucin su a ce ba za a ba su aure ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ankihu li ayama minkum wasalihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadl cewa ku aurar da bagware daga cikin ku shine wa ankihu li ayama minkum ku aurar da bagware wato daga cikin ku shi ne mine a yama minkun sai ce mi wasalihi na min ibadikun sannan ku aurar da salihai daga cikin bayinku maza da kuma wa'ima'ikun da kuma bayinku wato mata sai Allah ce in ya kunu fukara har in wannan salihai daga cikin bayin naku maza da bayin naku mata din sun kasance matalauta to yughnihumullahu min fadali Allah madaukakin sarki zai wadata su wato daga mi falalarsa shi yasa wata rana abubakar sadiq yake faɗawa sahabbai bayan wafatin manzon Allah akan mumbari yake ce musu atiqullaha fi ma amarakum minan nika minan nika yunjizikum ma wa'adakum minal gina ku yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a cikin abin da ya muku umarni na aure shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai cika muku alkawarin da ya muku wato na wadata matuƙar cewa mutum yana da ɗan sana'arsa wanda zai ɗan riƙe matar da manzon Allah ya ce manista da amin kumul ba'ata to a irin wannan za a iya ba shi damar ya aure ko kuma a aurar masa shi yasa manzon Allah ce idza atakum man tardawna dinahu wa kulqahu fazawwijuhu fa in lam taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka yarda da ɗabi'unsa da addininsa ya zo neman aure wajen ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fazawwijuhu ku aurar masa sai ya ce fa'in lam taf'alu idan ba ku aikata haka ba ta kun fitinatun fil'arari hakan in zai iya zamowa fitina a bayan ƙasa wa fasadun kabir da kuma fasadi wanda yake wato mai girma ijiman zun Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa da wani bawan Allah ya zo wajen Hassan al-Basri yake ce masa liyal ibina liman atazawwajuha ina da ya'awa zan aurar da ita sai ya ce masa zawwijha littaqi ka aurar da ita ga mutumin da yake wato taqi kamar ya tambaye shi miye dalili sai ya ce fa in ahabbaha idan har ya sota akramaha wato zai karrama ta sai ya ce wa in abgadaha idan kuma ya kyamace ta yaji yanzu yanzu baya son ta a hasana ilaiha wato zai kyautata masa a babun misali shi yasa ɗaya daga cikin wato salaf magabata da ya zo yana tambayan cewa da zai aurar da yarsa a yake tambayan ɗaya daga cikin magabata cewa ina da ya zan aurar da ita awa zan aurar da ita sai ya ce to yahudawa dai suna aurarwa saboda zinare su kuma nasara suna aurarwa saboda azurfa ku kuma annabinku yana aurarwa saboda addini to ka duba ka gani da wa za ka yi koyi a ciki ya faɗa wa shi wancan bawan allah haka cewa ya duba da wa zai koyi zai koyi ne da yahudawa waɗanda suke aurarwa saboda azurfa zinare ko zai koyi da nasara waɗanda suke aurarwa saboda azurfa ko kuma zai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake aurarwa saboda mi wato addini wato ababun musali amma kan kuma bai sa za ya daukan aure a bawa mutumin da shi kuma bashi da mi bashi da sana'a ababun musali ba masu hikima suka ce abu uku ba sa haduwa wuri daya in sun haɗu ma dole ɗaya sai ya tafi ya bar ɗaya suka ce da ango da amarya da babu ba sa zama wuri ɗaya sai dai ango ya fita ya bar amarya da babu idan ya je ya nemo sai ya zo ya kori babu sai su zauna su ci tare da amaryarsa amma idan ya ce zai zauna da babinsa da amarya to amarya za ta fita da bashi da wa za ta fita da bashi da babunsa don haka ba a ba da aure a wanda ba shi da sana'a a babin musali amma idan yana da ita komin karancinsa wato za a iya ɗauka a bashi saboda arzikin wato na Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah shi ne wato mai azurtawa wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah shi yake azurta wanda ya so wato ba tare da hisabi ba sannan ana iya ɗaura aure ma ita kanta matar da aka aure ta bata san menene sadakinta ba sai bayan an ɗaura auren miji ya riga mi ya faɗa mata a babin misali da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala junaha alaikum wala junaha alaikum in dallaktumun nisaa ma lan tamassuhunna aw tafridu lahunna farida famatti'uhunna 'ala al-muqsi'i qadarahu wa 'ala al-muqtiri qadarahu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-musinin Allah maɗaukakin sarki yace babu laifi a gare ku idan kuka saki wato mataye kafin ku wajabta musu menene wato sadakinsu kafin ku shate su sannan ba ku farlanta musu wato sadakinsu ba bai yi mu'amala da ita ba irin mu'amala ta auratayya ba a babin misali sai kuma sai auren ya lalace kuma bata san menene sadakinta ba shine auta friduna hunna farida sai Allah madaukakin sarki ya ce wa matti'u kunna to ku ba su mata'atu talaq me mata'atu wanda aka sake ta ba ana ba ta mata'atu talak ba shine dan idan ta zauna a gidan miji ta dan yi idda ta kare za ta tafi da Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin ba to ita wanda bata san abinda za a miye sadakin ta ba to sai Allah ya ce a ba ta mata'atu talak shine ya dan kirgo waɗansu kuɗi ya dan ba ta ya ce to gashi nan ki je wato ki zawar ki ki dan yi zawarci daman babu idda akan ta saboda bai mi ba bai mu'amala da ita ba a babu misali babu idda sai ya ba ta wannan mata a tutalak wato sai ta tafi amma da a ƙaddare bai faɗi sadakin ba kuma sai aka yi mu'amala na auratayya to yanzu tana da sadakul musul sadakul musul me sadakul musul sai a duba yanzu kwatankwacinta nawa za a biya sadakinta sai a ce yanzu idan wance daidanta ne nawa aka biya sadakinta an biya dubu kaza shikenan sai a ce ya kawo kuɗi kaza sai a bata famastamta'atun bihin famastamta'atun minana bi min shay'in fa'atuhunna mi ujurahunna Allah ya ce idan kuka ji dadi da su na wani abu wato ku ba su mi wato haƙoƙin su wato ababun misali nan kan ta ci sadaki wato sai a bata wato ya bata sadaki sannan kuma wata ana iya auren nata miji ya faɗa mata sadakin amma kuma bata san bai bata ba sai ya zamo ba na kadan bane ba menene ajalan ba ana zuwa ɗaurin aure a ce laƙadan ko ajalan ba ai abin da ake nufi wato naƙad shine kuɗi ga kuɗi a hannu shine naƙad kuɗi a hannu ajalin kuma shi kuma an jinkirta shi ba yanzu ba to an zo an ɗaura auren ajalan ne ba naƙadan ba ne ba babu kuɗin a hannu amma ya ce zai ba ta dubu ɗari a babu misali to kuma sai aka ɗaura auren kafin ta tare kuma sai auren ya lalace ita ma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in ɗallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna idan kuka saki waɗannan mataye ɗin kafin wato ku shafe su wa alfaratun lahunna farida alhali kuma kun wajabta musu wato sadaki kun faɗi abin da za ku ba su sai Allah ce fa nisfu ma farattu to yanzu suna da rabin abin da kuka wajabta musu idan ya ce zai bata dubu hamsin eh, dubu ɗari sai kuma auren ya mutu kafin ta tare to yanzu tana da dubu nawa hamsin ita wacce me yasa da a bata mata atu dalak saboda ba a san adadin sadakin ba mu fahimci wannan ana iya ɗaura aure ma ba a san adadin mi ba sadaki ba kuma ana iya aure aure babu kuɗin a yi zance kawai a tafi a yi siga kawai a tafi daga baya idan mijin ya samu ya zo ya yi mi ya bayar shi yasa Allah ce fa nisbu ma farattu suna da rabin abin da aka wajabta musu Allah ce illa an ya afu wannan sai dai idan matan ne suka yafe au ya afu wanda zai biya da hi uku da tunnika ko kuma wanda ɗaurin auren yake hannunsa shi ya yafe shi wa mijin ita ta ce dubu hamsin ɗin da nata ne rabin da Allah ya ce a bata ta yafe a mayar masa dubunsa ɗari ita ta haƙura ko kuma shi ya ce a'a dubu hamsin ɗin da za a dawo masa da shi ya haƙura wato ya bar mata ta riƙe dubu ɗari ɗin amma sai Allah ya ba da shawara a maza sai ya ce wa an ta'afu aqrabu littaqwa ku mazan ku yafe shine mafi kusanci zuwa ga tsoron Allah sai ya ce wala tansahul fadala bainakum kada ku mamman kada ku manta da fifikun da yake tsakaninku ba Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ba kada ku manta shi namijin ya kokari ya yafe kawai ya bar mata dubu ɗari ɗin ba zai ce ai tun da bata tare ba ni kawai a dawo min da sadaki na a'a kawai ya bar mata iji Allah maɗaukakin sarki kenan idan mun fahimci wannan ana iya ɗaura aure a bayar da sadaki mi rabi a bayar da a ɗaura aure kai ba a san menene bashi kuma ana iya ɗaura aure ba a san mi menene wato sadakin ma wato gabaki ɗaya a babin misali duk wannan shari'ar musulunci ta yadda cewa ai wannan kamar yadda nassin ayar alkur'ani ta faɗa yanzu kamar yadda muka karanta to me yasa ake yin tahdidi na sadaki aka iyakan cewa to ga sadaki cewa sai kaza sai rubu'u dinar mazhabin mu ta malikiya ita ta haddade iyakacin wato sadaki amma idan ba mazhabin malikiya ba sai ko shafi'iyya ne ko wane ne su ma da suka tafi dinare ban sunansa 20 na manta waye daga cikin su su ma suka tafi amma kofa a buɗe take su mazhabin malikiya sun haddade sadaki ne ba dan komi ba sun yi kiyasi da yanke hannun wato barawo yanzu idan barawo ya je ya sata a hirzi a wajen da yake kewayayye menene adadin abin da zai sa a yanke masa wato hannu idan ya sata to shine abin da ya kai rubu dinari yanzu barawo idan ya hauro gida sai ya saci abin da ya kai kimarsa ya kai rubu dinari za a yanke masa wato hannu za a sarayar masa da wata gaba daga cikin wato gabobinsa sai suka ce ai ita ma mace wata gaba ne daga cikin gabobinta za a halatta don haka to abin da ya kamata ita ma mafi karanci a bata wato rubu dinar mun fahimci wannan magana tun da ya ci marawo an sarayar masa da wata gaba daga cikin gabobinsa a rubu dinari to ita ma wata gaba ne daga cikin gabobinta za a halatta don haka ita ma mafi karanci a bata mi wato rubu dinari shine a yanzu rubu dinari a kudin Najeriya yanda suke rubutawa ya kai dubu ɗari da hamsin da nawa ya sako jiya ko shekaran jiya nawa ya zawo talatin da nawa ɗari da talatin da tara to amma dai satin can da ya wuce ya kai ɗari da hamsin da wajen biyu da uku ya kai abin nan to yanzu a kaddare idan barawo ya haura gida ya saci abin da ya kai naira 136 ko da bakwai a shari'ar musulunci za a yanke masa ham shine wato adadin rubu dinare kuma shine adadin abin da za a ba wa mace a sadaki a mazabar wato malikiya a babin misali amma sadaki ba shi da mafi karanci ba shi da mafi mi yawa tsadan tashi yawa din yana cire albarkar mi auratayya a babin misali shi yasa an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura aure mabambanta ba tare da ma waɗansu abubuwan wato kirki ba manzon Allah ya daura aure da wasu daga cikin ayoyin alkur'ani dan gane da matar da ta zo ta zube a gaban manzon Allah ta ce wa habtu laka nafsi ya rasulullah na baka rai kaina ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kare mata kallo ya ga shi ba shi da bukata sai ya ja bakin sa ya shuru in ya ce ba ya so sahabbai su ma da su ce ba sa mi ba sa so sai shiru bai ce komi ba ana cikin haka sai Allah ya kawo mafita sai wani bawan Allah ya zo ya ce manzon Allah idan baka bukata ni ina bukata sai manzon Allah ya ce masa iltamis sadak kawo wato sadaki sai ya ce manzon Allah bani da komi sai izari na wato kwarjalle na dan haka zan raba biyu na ba ta rabi sai manzon Allah ce idan aka raba kwarjalle biyu kai ba zai ishe ka ba ita ba zai ishe ta ba dan haka ilkamis sadakan walau katiman min hadidin ka je ka nemo sadaki ko da zobe ne na karfi malamai suka ce zobe na karfe fa manzon Allah yayi hani wajen saka shi ba a saka zoben wato karfe a babin misali akwai hadisin da ya hana sakawa amma me yasa manzon Allah ya ce a je a nemo zobe koda na karfe ne dan manzon Allah ya nuna masa mafi karantar abin da zai je yayi mi ya nemo a mazannin sadaki ya yawo a cikin garin Madina je ya dawo ya ce manzon Allah wala ban samu komai ba manzon Allah manzon Allah ya ce masa malaka min alquran mi kake da shi na alqurani ya ce masa hakisu surata kaza wa kaza wa kaza na haddace sura kaza da kaza da kaza manzon Allah ce allim hafa innaha sadaquha ka karantar da ita wannan sune sadakin sai dai ya karantar da ita waɗannan surorin da ya haddace sai manzon Allah ya daura musu mi aure a babin musali kuma wani mutumi ya zo gaban manzon Allah da wata mata sai ya ce wa manzon Allah na zo ne a daura mana aure sai manzon Allah ya ce masa to ina sadaki sai ya ɗago waɗansu silifas ɗinsa guda biyu shi ya nuna wa manzan Allah su ne annal shi ne sandal wato silifas sai ya ce laisal ya illa na alai babu komi a waje na illa waɗannan silifas ɗin guda biyu sai manzon Allah sai ya juya sai ya kalli matar sai ya ce mata a raditi kin yadda sai ta ce wa manzon Allah eh sai manzon Allah sai ya daura musu aure daman sadaki hakkin wane ne hakkin mace ne saboda ita ne da a sarayar ko za a halatta wani gaba a jikinta hakkinta ne malamai suka ce waliyanta ba su da hakki akan sadakinta in aka ba ta kudinta in ta ga dama za ta je ta aika tuku ba a so mata bangarariyar zabuwa ta cinye kayan kuma ba za ta zama a bar tambaya a gaban wa ba saboda mi haƙƙinta ne a babin misali to ta yadda da wannan silifas ɗin a mazannin sadaki shikenan sai manzon Allah ya ɗaura musu aure kuma ga ɗaurin auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsakanin wa ummu sulaimil ansari rumai sa'u ko gumai sa'u da kuma wato abu dalha mun fahimci wannan magana din lokacin da abu dalha ya zo wajen rumai sa'u ko gumai sa'u ya nuna yana son ta sai gumai sa'u ta nuna wa abu dalha cewa ka sani cewa yanzu babu aure a tsakanin kai musulmi ne kai arne ne ko kai kafiri ne ni musulma ce in kana so ka aure ni ka je ka musulunta sai ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karɓo musulunci da ya karɓar musulunci ya dawo ya musulunta rumai sa'u ko gumai sa'u sai ta kada baki ta cewa abu ɗalha cewa islamu ka mahari musuluncinka shi ne sadaki kuma sai manzon Allah ya ɗaura musulmi aure sallallahu alaihi wasallam bai ba ta kokobo a mazannin sadaki ba kuma haka suka zauna suke wannan wato auratayyar wato ababun misali to mugalatu fil mahar tsawaitawa a cikin wato sadaki yana daga cikin sababan da suke sa 'yan mata su zama unusa wato su ne zaunagiji a wajen malaman fikiyu zaunagiji duk yarinyar da ta zama kuma zaunagiji a babin misali to ɗayan abubuwa guda biyu ne yake samu haka malamai suke ɗayan abubuwa guda ce ɗayan na farko shi ne a irin wannan lokaci ɗin sai ta zauna ba ta da aiki sai yawan tunani idan ta kame kanta kenan ta zama mutumiyar kirki kullum tunaninta wancan kawarta ne wancan kawarta ne an yi aurenta yanzu ƴaƴanta biyu ƴaƴanta uku ƴaƴanta wane ne kullum wannan tunanin sai ya dinga damunta in ba a yi sa'a ba sai ya taba mata wato kwakwalwa idan ya taba mata wato kwakwalwa nan in ba a yi sa'a ba sai kuma ta dan samu wato matsala wato a kwakwalwarta a babin misali kamar yadda wani malami ya kawo a cikin littafinsa da haya wato hook wato victim of love wato sunan littafin kenan ya kawo yake magana akan wato unusa asbabul unusa sababan wato abin nan har ma ya kawo labarin waɗansu 'yan mata guda biyu wanda ɗaya daga cikin irin wannan ya kasance suna son auren amma saboda wata amine ne akwai sababan da malam ɗin ya kawo na zamowa wato unusa ɗin daga ciki sai abin nan akwai ko a ce wane abin nan menene ba kufu'unta bane ba bai dace da ita ba ga su dai abubuwa da yawa sai da ɗaya daga cikin su ta zo ta za ta mutu sai ta kira baba take ce masa fa'ala ka sani anna baini anna baini baini wa bainaka mawqifun baina yadillah a tsakanina da kai akwai tsayuwa gaban Allah ranar tashin alkiyama lan usami halaka abadan ba zan taba maka wato rangwame ba sai ta faɗi haka maganar ta ta ƙarshe kenan sai ta mutu ita kuma ɗayar da ya kawo yake cewa sai ta kira baban sai take ce masa ya abati ko ya abi ya baba ƙuli amin ka ce amin sai da ya ce amin ta sake cewa ya abi ƙuli amin ka ce amin sai da ya faɗi amin amin sau uku sai ta ce harramakan lakul jannata kama haramta ni zawaja Allah ya haramta maka aljanna kamar yadda ka haramta mini wato aure kawai shine maganar ta ta ƙarshe ita ma sai ta mutu maganar ta wato kenan wato sai ta mutu shi kenan saboda ta riga ta zamo anisa zauna gici ya ce ko kuma ta ɗayar ta zamo kawai ta tinka fitowa waje ta zamo irin kawai ba ta da yin kunya ɗin social tana faɗa a lisanul hal ba a lisanul nuduk ba ni ne wance yar wance na iso aure ba ba na bi mun aure ba a babin misali dan haka wake da bukata ta kula wancan namijin ta kula wancan ta kula wancan ta kula wancan in ba a yi sa'a ba sai kuma ta faɗa wato tarkon shedan a samu cewa wani mummunan labari wato a kanta saboda wannan zauna gijin ko abin da ya kama da haka shi yasa malamai suke cewa daga zarar cewa an rasa auratayya in auratayya ya tsada cewa kuma kofar wato fasikanci ne za ta yi za ta buɗe yanzu ma kuma mu duba mu gani yadda auren ya tsada a babu misali a ce kaza kaza ga gini ya yi tsada wane ne ya yi tsada a bar yanzu samari ma mana da gini mana inda kullum ana ta fama ko shekaran jema mun yi taɗi da mata a makaranta suka ce malam ai yanzu yan matan yanzu kawai gidan haya ake kai su na ce ai hakan din ma sun yi arziki ba su yi arziki ba sun yi arziki idan har ta samu wanda ya lakace ta kuma aka kai ta gidan mi aka kai ta wato gidan hayan saboda rayuwar ta yi tsada shekaran jefa na tsaya a gaban wata mai awara don sai awara sai na je waɗansu samari su su biyu suna taɗi abun nan fa wallahi abin da suke taɗi cewa su kawai ni a gaban a gabana kawai sutura waya mashin sutura waya mashin ya ce alhamdulillahi suturan ma yanzu Allah ya bani wayar ma kuma na ɗan saya yanzu kawai abin da nake buri mashin saurayi baya zancen mi shi yasa yanzu wurin hirarsu ta koma gidan ina gidan ƙwallo gidan ƙwallo ta koma gidan ƙwallo saboda rayuwar ta riga ta yi tsada kuma gashi kuma 'yan matan Allah maɗaukakin sarki yana ta azurta mu da su yanzu idan ka shiga kasuwa ka gani yau ɗin nan abin nan kai ka ce ma kawai kasuwar mata ne su ne kudi da yamma gabar da yamma kudi da arewa Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana halayen da za mu aurar da su su waɗanda suke da su Allah ya zauna waɗanda suke da mazaje Allah ya zaunar da su a gidajen mazajensu waɗanda ba su da su kuma Allah madaukakin sarki ya azurta su da mazaje wato na gari amma dai wannan dai tambihi ne zuwa ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddari suna da irin suka zama waliyai ko wakilai akan waɗansu matayen to a ɗan rage wato burace burace wanda Allah madaukakin sarki ya kawo a samu a auren a mata addu'ar Allah madaukakin sarki ya ba su zama mi wato zaman lafiya a zaben misali duk wani abin da aka samu na rayuwar duniya yana iya wato mi karewa amma addini baya mi wato baya karewa a babin misali lokacin mu yayi ko mu zalan ko na na me